ورسوله
والله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shidda ga watan jumalar rafina hijirar mabu sallallahu alaihi wasallam da zama karzuwa mutum shekara a cikin da ɗari da arba'in da shida a wannan masallaci mai albarka masu yi da shafa a ci gaba da darasin littafin asibiru da yi mai sare da littafin sare littafin da babban malamin bashir ahmad daura al-wakil al-zabidi ya الصحيح الجامع na محمد بن اسماعيل البخاري wanda ya wannan aikin ya rasu jiran manzo sallallahu alaihi da gomiya da 800 da gomiya tara da uku Allah ya bin shi da rahama za mu ci gaba da karatu hadisi na 773 nan ne ko yana ƙarƙashin tarjama babu tauris duru makkata wa bai'iha wa shira'iha wa annan nasa fil masjidil harami sawa'un nan ne babu tauris duru makka baban da zai mana bayanin zai mana bayani akan hukuncin tauris duru makka gadan gidaje wanda suke na makka gadar da su wa bai'iha da kuma hukuncin sai da gidaddaji na makka wa shira'iha da ma hukuncin mutum ya sayi gida a makka wa annan nasa fil masjidil harami sawa musane dangane da masallaci mai alhurma duka kowa yana da haƙƙi mallakin kowa ne masallaci mai alhurma mallakin kowa ne kowa yana da damar ya je bauta ma Allah subhanahu wataala ko da dare ko da rana kowane lokaci saboda ubangijin da ya halicci al'umma ya halicci wannan gurin shi ne sa ka shelanta azin finnasu bilhaji ya tukar jaran ala kulle tsamiri ne a tsinan min kulle fajjin amir an usama ta bin zai da radiyallahu ta'ala an huma annahu qala ya rasulullah aina tanzilu fi darika bi makkata فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان قيل وطالب كافرين أنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما دقى أسامة بن زيد شيني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصوي مزالة صلى الله عليه وسلم dan masoyin manzala sallallahu alaihi wasallam shi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam mahin shi kuma zaid ibn haritha shi ma masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai ma'abuta darajoji da matsayi daukakuwa akan sauran sahabban yana daga darajar shi da fadalan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya bar duniya ya bar shi a matsayin komanda na rundunar da za ta fita ta kai farmaki a yanki wanda yake ma'ayin shi a zamanto ya shahada yanki na sham Allah ya karɓi ramazala sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba wannan tahiyar kaga alama ce da take nuna matsayin shi da yardar da mazala sarsai mushi wannan yasa sayyidina bakar Allah ƙara yarda a gare shi daga ayyukan da ya zartas na mazala sallallahu alaihi wasallam shine zartar da tahiyar wannan runduna din ba tare da ya dakatar da ita ba tare kuma da lokacin ana fama da barazanar wasu larabawa na ƙauyuka suna yin ridda ana jin tsoron za su iya haɗa gungu su farma musulmi a madina amma sai da nabukar ya ce tun da dai manzo Allah sallallahu ya naɗa shi ya yi niyyar zartar da wannan to lalle ya yi niyyar aikatawa lalle ni zan zartas annahu qala ya rasulullah usama ya ce ya ma kyala aina tanzilu aina ne zaka sauka a magazi na ibn ishaq aina tanzura gadan ina ne za ka sabka gobe fi darika bi makka za ka sabka ne a gidanka na makka fi darika bi makka a gidanka wanda yake na makka tunda kaga al'umma musulmi sun yi hijira daga makka zuwa madina yanzu kuma gashi daga madina za su zo su aiki hashi makka sau da haka to yanzu da aka zo ina ne za ka sabka fi darika bi makka za ka sabka ne gidanka wanda yake a makka kenan da istifa'ami cewa za ka sabka ne a nan gurin a wata ruwaya ta ibn wahab shi kuma da lafazin a tanzilu fi darika za ka sabka ne gidanka za ka sabka ne a gidanka wanda yake na makka sau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da usama ya faɗa haka faƙala ya ce hal taraka aqilun min riba'in aw durin wa hal taraka aqilun shin aqili ya bar mana wa hal taraka aqilun shin aqili ya bar mana min darin daga wani gida mi aqilun min riba'in min riba'in aw durin ya bar mana wani gida ne ko kuma durin waɗansu gidaddaci a magazin ibn ishaq kenan taraka lana ilin min darin ya zo da shi kenan au rab'in wanda raba duk jam'i ne dai na wancan ma'ana ina ne za ka sabka sai annabi salasa yake ce mishi shin aqil ya bar mana wannan aka ce raba shine mahalli ko bigire ko kuma gurin da ya tattarar da gidaje kamar a ce dan yankin ku haka ko babban gida wanda yake kenan za a samu tsilla-tsillan gidaje a cikin shi da wannan sai a ce mai raba dur kenan gidan da shi gidan da ku kenan wanda suke cikin mai raba kenan ya zama raba shine babban gida kamar irin gidaje da zaka samu na ƙauyuka gashi nan gurin ya tattarar da kenan yanki yanki ko kuma gida gida gida haka to wannan sai a ce mai kenan raba babban gida wanda yake kuma karami sai a ce mai kenan darun jam'i shi kenan dur annabi sallallahu alaihi ce shin aqil ya bar mana wannan وكان أقيل ورث أبا طالب وهو طالب أقيل دشيد طالب سنقاجي أبو طالب ولم يرثه جعفر أما جعفر بسام قادن شبا ولا علي هكا سيدنا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين سوى سو مسلمين وكان أقيل وطالب كافرين سكما وانشان لوكة أقيل دشيد طالب بس مسلم تبا سيدة قبايني aqili sai zaman to ya musulunta shi kuma talib bai musulunta ba to kaga da za a ce mutum yana da ɗiya ba musulmi ba ne shi waɗannan kuma guda biyu musulmi ne guda biyu kuma ba musulmi ba sai ya mutu kaga wancan wanda ba musulmi ba su suke da gadon shi to yanzu kuma sai daga baya shi ma wancan sai musulunta kaga ya ci gadon ne tun kafin ya musulunta saboda haka daga baya aqilu radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta a shekara ta shidda da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce hal taraka lana aqilun wa hal taraka lana aqilun min min riba'in aw durin aqil ko ya bar mana su gida dashi wa kana aqilun wannan rawi din hadisin ne kalma ce wadda take mudaraja ma'ana kace kalma mudaraja shine sahabin da ya rawaito hadisi ko malamin da ya rawaito sai ya ƙarshen hadisi ko farkon hadisi sai ya kawo wata magana na wani istinbati na fiqhu ko ta jumla wadda za ta fito da wata ma'anar da take rafaffiya to kuma sai ambata ko a farkon hadisi ko a ƙarshen hadisi ko a tsakiyar hadisi wannan shi yake ce mu idraji kenan kalma ana ce mata mudaraja sai a ce wannan an yi idrajin ta an shigar da ita shine bai kune yake cewa mudarajatu fil hadisi ma atad min ba'd al-fadil ruwati tasalat abinda zai zo daga bangaren maganganu na ruwa ta na hadisi kuma sai a manna shi da hadisi shi sai ya ce wa kana irin warsa a ba talibin huwa talibin lam yarsu ja'far wala ali radiyallahu anhu ma shi'an li'annahu ma kana muslimin wa kana ilim wa talibin kafirai a lokacin da musulmi suka yi hijira daga maka zuwa madina kowa dan uwan shi wanda bai musulunta ba makusantin shi sai sai da gidan shi kamar yadda abu su biya ne sai da gidaje masu yawa na danyen shi suka haɗa wannan kuɗaɗe suka tayi suka yi sayayya sham wanda shi ne ja zamanin yakin badar to kowa sai biya saida to shi ma ƙin lokacin da suka tayi sai dinga bi gidajen nasu yana saidawa yana saida shi yasa sai manzara sai sai ce to ai aƙila ya bar mana gida ne ai ya sassai da gidajen namu duk gaba ki daya a nan gurin imamul bukhari da ya kawo wannan hadisin أبابنا التوريد صدور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء كما أتر يوم شينا نون هلتين سيدة جدا دجي هلتين سيدة كينا جدا دجي سوى ده هيتشمي وأن الناس في المسجد الحرام سواء أما صلى تشمي الهرمة متاني بيت يسكي to kaga wanda ba masallaci mai alhurma ba wa kenan wannan mallakin mutum ne wanda yake nashi ne nashi ne in ka je sai a saida maka wasu malaman kuma suna a baya halitta ya zamanto an sai da gidaje waɗanda suke na makka amma imamul bukhari ya tahi akan kenan halaccin sai da gidaje ɗin shi yasa daga tarjama shi ma kakan iya ganawa kenan abinda yake shine manufar shi imamul faki yake cewa lalle gida ba zai gushe ba gidajen ba su gushe ba suna hannun aqilu har izuwa inda ya saida mama Muhammad ibn Yusuf dan uwan Hajjaju ya saida mai da wajen dinari 100 shi ya zamni gidajen wasu ya saida su wasu kawai sai ya zamne su to su kuma da suka zo kowa yana kyamatar ya sauka a gidan da bayan sun zo haji sun zo abin nan kowa yana kyamata da sauka a gidan da ya yi hijira gidan da ka yi hijira ka bar shi da Allah to da suka dawo ba gida ba ciki ba suka zauna kowa kawai sai ya sha'anin da ya kai shi ba ma wanda ya nemi gida wataƙila ko manzalar sassa ya faɗi wannan a wannan taro inda dandazo suka haɗu don saboda kenan jayo hankalin waɗancan kafira kaga yanzu ga makka ta zama daular musulunci kuma ga shi hama sun zo aikin haji kai kuma duk ka kama gidaje an sai da mawance wance ya sai da mawance kaga wani cikin shi zai ɗuru ruwa kawai gidan shi daga take shi kenan an sai da gidan shi ya zo ka gani to amma saboda sun yi hijira sun bar gidajen dan Allah ba wanda ya tara ya tada balli tare da kaga daula ta su ce amma ba wanda ya tada balli ya ce san ba mu yarraba ko kaza ko gidana zan sauka shine ma suka tambayi manzo sai Allah sai bayyana wannan a cikin al'umma din duka shi yasa malamai suka ce ya kasance kullum man hajara min al-mu'mina ba a qaribuhu al-kafira dara duk mu'minin da ya hijira sai makusancin shi kafiri ya saida to haka al'amarin ya zama to ya gudana to annabi sallallahu alaihi ya kyale su ya zartar da abin dan lallamin zakatan su saboda sababbin musulmta ne ka gani wanda aka sai aka tabbatar da abin akan wannan gaba din kenan wannan ya nuna mana halaccin sai da gidajen kamar yadda hakan ake yi kaga za sai da ma wancan wancan zai sai da masallaci mai al'urma kuma wannan haƙƙin kowa ne shi yasa manzala sassa ya ce ya bani abdul manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadha al masjid wa salla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar banu abdul manaf kar ku hana wani ya zo ya dawafi kuma ya salla duk lokacin da ya ga dama saboda shi a makka babu zancen hadawar rana ko hudawa ko kuma tsakiya ko na kowane lokaci shi kawai sallar ayyata sata mililin auna harin na fi kowane lokaci shi na fila ya halatta a nan gudun in ba bambanci tsakanin lokuta hannu kenan duk ya halitta ka yi sallah kowane lokaci sau da haka wannan hadisin kuma ya nuna mana karfin imanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ka bar shi dan Allah kawai ka tabbata akan wannan abin kaga tunda sun bar abin dan Allah shikenan kawai an kare ba su nemi ba gidajen ko suka nemi cewa su zamna ko kuma su tada balli kawai sai suka tabbatar da abin da suka yi hijira suka bar shi dan Allah babu nuzulin nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wannan babu zai mana bayani akan sabkar manzala sa san guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam sabka nuzul kenan mawadi'in nuzul guraren da manzala sa sai sabka a makka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخلف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تعالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب وأن لا يناكروهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم daga sai na abu hurera laƙarin da a gare shi ce manzalar sassalam ya faɗi hina a rada kuduma makka lokacin da manzalar sassai niyyar gabatarwa makka sai ce manzulu na gadan insha Allah da ya tunkaro makka sai ce manzulu na gadan insha Allah masaukinmu gobe in Allah ya so bi haifu bani kinana abgiran da ake ce ma haifu bani kinana haitu ta ƙasamu alal kufur lokacin da ƙureshawa suka ƙulla ƙawancacceniya da su da banu kinana alal kufur akan kafirci ani zalika al muhassab banu kinana da yake nihi wurin da ake ce mu al-muhassab wa dalika dalili ku anna quraishan wa kinana da quraish da kuma banu kinana ta halafat sun kulla hilf sun kulla kawanceceniya da hadaka ala bani hashim wa bani muttalib sun hade ma banu hashim da bani muttalib kai aw bani muttalib ko kuma sun hade ma bani muttalib kai akan cewa Allah yunakihuhum ba za a wuri diyarsu ba Allah ya naki hukum ba za su ba su aure ba za su yi auratayya da su ba su aure su ko su ba su wala yi bayi hukum ba za su yi cinikayya da su ba hatta yi sulmu ilihimin nabi sallallahu alaihi wasallam har sai sun damka musu sun sallama musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan banu kinana da kuma quraish gaba ɗaya sai suka ware wani bangare daga cikin quraish kaga banu hashim banu muttalib duka quraishi ne banu hashim banu muttalib duk banu kinana ne yanzu suka bangare waɗannan bangare din saboda melehin sun ki sallama musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kenan manzuru na gadan a gobe kenan sha uku ga wata dinnan masaukin mu za mu sauka ne a khaifu bani kinana ko kuma a kenan muhassab ko kace khaifu bani kinana ko ko muhassab خليلي يؤجى بالمحصب وانزلا ولا تبكي عن خيفه متحولا كغني ولا ولا تبكي عن خيفه كنا خيف نوانت محصب متحولا كغني سوى هكا كنا بالمحصب وانزلا كسبكا محصب ولا تبكي كركني ما عن خيفه ده خيف wadda take ta mina mutahawwalan ka ku nemi wani majuya kawai nan za ku sauka to shine yace ya ani zalika al-muhassab wa zalika anna quraishan kenan yana nufin za su sabka a muhassab wannan yana nuna mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya zabi sabka a wannan guri kin wanda aka musu talala ya kauce ma gidan da ya gada gidan da ya gada wajen mahaifin shi sau da bayan an karkasa gidan kenan ma'ahin shi shi ma yana da kasan gado da ya gada manzala sassa ya zama yana da kasan wannan gida ɗin to gidan manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira sai kuma kenan ildi sai ya zama to ya saida ya zamnu wasu ma sai ma daga baya saida kaga ta yadda har ma daga baya abin yana tahiya aka saida wani wajen kimanin dinari dubu ɗari kaga abin yana da yawa sau da haka nan sarasa sai fifita sabka a wannan gurin ya ce wa zarika na ƙureshar wa kinana ƙureshi da kuma banu kinana ta halafa sun kulle hilfu aka ce hilfu shine irin abin da larabawa suka zamanto suna yi tsakaninsu da juna irin wanda har a yau ma za ka ga ana yi tsakanin daula da daula wannan ƙasa ta kulla alaƙa wadda take ta diplomasiya alaƙa ta kaza da ita da wannan ƙasa saboda haka in an taba wannan ƙasa su ma an taba su in an yi kaza an yi kaza to wancan lokacin kabilu kabilu ne sai wannan kabila da wannan sai su kulla alaka tsakanin su saboda haka duk kabilar da ta nemi kai hari ga wancan kabila to gaba ɗaya za su zama hannu ɗaya za su taimaka ko kuma kulla hirfi ma misali kana iya barin kabilarka sai ka zo gurin wannan kabila ɗin ku kulla yarjejeniyar cewa kana tare da su to shine sai suka yi wannan wannan ɗin suka kulla wannan hilfi tsakankaninsu da ƙureshi da kuma banu kinana akan aka haɗe ma banu hashin banu mutalib kai mene ne layin haɗe musu kai an yi an yi abu talib ya ƙi ba da manzo Allah salasa ya ƙi sallama shi akan a kashe shi ya ce ba zai sallama shi ba sau da haka sai suka kulla wannan abin nan ɗin wa kinana ta alafa ta ala banu hashin wa banu mutalib aw bani al-muttalib Allah yana kihun ba za su yi auratayya da su ba wala yubaqi ma ta yuslimu ilayhim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haka zubin hajar yace a cikin nan da akwai sanar da cewa lalle kinana ba wai dukkin su bane suke da ga qurayshawa saboda haka ce qurayshawa da kuma banu kinana qurayshawa da kuma banu kinana saboda kaga in hal qurayshu firu shine qurayshu to kaga daga firu in kai sama duk saura kenan ba a kiransu qurayshu firu shi ne ƙureshi kenan daga firu abin da ya ƙasa shi su ne ake kira kenan da ƙureshi amma daga fihir in ka je kakanni na sama su kuma ba za a kira su ƙureshi ba ka gani kenan saboda mi tuntuni su sun ketare quraishu saboda fihirwan suka ce quraishu shine kenan ake malakabi da fihir shine ake malakabi da quraishu shine ake malakabi da quraishu saboda haka yi suka haɗe kai akan wannan cewa har sai sun meka manzo Allah sallallahu suka rubuta takarda takardar da aka sa wani da ake cewa Mansur bin Ikrima al-Abdari shi ya rubuta ta Allah subhanahu wataala ya sa hannun shi ta zama ta kambale ta shanye saboda ta shine da hannun shi rubuta sai Allah ya motsar da hannun shi ya sa hannun shi sai ta zama to ta motsi ta yana suka rubuta suka ka suka makala a cikin Ka'aba ba za a saya ba wani jansu ba sai a sai da musu ba ba za a yi auratayya ba ba za duk aka sanya takunkumi daban-daban duk aka sa musu suka zauna a cikin wannan shirin din wajen shekara uku zuwa shekara hudu abincin da suke samu ɗan abinci ne wanda yake kawai kaɗan wasu ganyayyaki da abubuwan da la yasu mina wala yi wanda wasu suke ɗauka a koye su dinga meƙa musu haka al'amarin ya tsananta a gare su a wannan shirin har allah subhanahu wataala sai turo gara ta laƙume dukkanin wasu ƙa'idodin da suka rubuta da sharɗin da suka rubuta na zalunci kaɗai sai suna Allah ta bari sai Allah turo mala'ika jibril alaihi salam ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi cewa dukkanin abubuwan da suka rubuta na ƙa'idodi wanda ba suna Allah ba gaba ɗaya gara ta cinye shi manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya ma Abu Talib Abu Talib sai ce to ɗana ya gaya mini wani abin da shine rabewa tsakanin mu ya ce mana takarar da aka rubuta duk waɗannan abubuwan alamun cewa zalimci ne Allah turo gara ta cinye kawai abinda ta bari suna Allah ku je ku ga in har haka ne kenan ya nuna gaskiyar ɗana da kuma gaskiyar mu suka je suka duba suka ga abin haka yake amma ma ta wani al'ata wani furan qaumin la yu'minun sai da aka samu mutanen da suka tsaya irin su mut'im bin adi irin su nawfal suka tattaru suka haɗu suka yi haɗaka suka ce babu yadda za a iya zamanto mun zauna muna ci muna sha muna walwala amma danginmu banu hashin banu mutalib suna can halaka suna can a takure babu ci babu sha an takura su sau da haka sannan sai aka zo aka warware wannan wannan ɗin aka janye takunkumin kaga wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne na Allah sannan kuma wani tsara dukkanin wani cakulkulu ba ya hana musulunci da sai ya kai inda ba su kai duk dai abinda dai kaga kafiran duniya ba su so abinda ƙur'ani yake haɗe muke rattalawa ake faɗi a sallah ake faɗi a kaza na alƙawalin allah subhanahu wataala na tamkini a bayan ƙasa na nasarar da allah ya bada a baya a tsawon tarihi ko kowadda ake dama akan samun lokacin da mumine za su samu rauni an yi ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud kaga an samu rauni an wuce wannan matakin an yi na annabi ibrahim alayhis an wuce wannan an yi na kaza duk an wuce kuma ga qur'ani na ana karanta yana bada tarihi kuma sai qur'ani yace irin abin da aka yi a gaba ma za a yi shi musulunci dai shine mai kayan karshe wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا kaga wannan tamkini tabbas ne sai an waye gari duk duniya inda ka sani duk duniya inda ka sani me zambila shi sai an waye gari ya zama kawai tuta musulunci ce za a yi masallaci tan kame mai a kira sallah la'alla ma gurin ma gaba daya mai da shi wani babban ka ta fara masallaci a kira sallah a yi sallah duk jama'a ta yi duk inda ka sani fari ina ne ko ina duka dama ƙasa ta Allah ce ko ina kuma duk inda ka je waje ilalle al'arku kulla masu jin wata hur kakka cire wani guri duk inda ka sani masallaci ƙasa bayan ƙasa dama shi yasa musulmi yana shiga coci ya sallah ko ina saboda dama ƙasar ta Allah ce kuma Allah shine kake masallai ba bambanci ɗakin yahuda na bauta ɗakin kiristoci na bauta in dai babu gumci ƙasa ai ta Allah ce kawai ka shiga kai sallar ka nan gurin to waɗannan gurare duk gaba ɗaya yadda kaga za a sayi gurare wanda suke na gidan giya a maida shi masallaci a maida shi makaranta to wannan guraren duk akwai tashi za su zamanto addinin musulunci ne ga baki ɗinsu kuma ba wai an kashewa na an kashewa na ba dole ba sai an kashe amma dai dole ko da tsiya-tsiya ko da girma da arziki da siya zama tun da Allah ba da ne ce nasara ba dole an zub da bijini ba tubin za ka ga wanda ya karɓi musulunci dama musuluncin da haka ya tai manzo sarasa har ya bar duniya adadin mutanen ne da aka kashe a jihadin duka da aka yi adadi ne wanda za ka ga cewa ga baki ɗaya ba su ce ba ɗaruruwa mafi yawa dai ka ce na badar yawmal furqan yawmal taqal jama'an to kafiri 70 ne kawai aka kashe ka gani kafiri 70 ne kaga dai badar ne shine wanda qur'ani yake ta jinjinawa ake fadi go to kafiri 70 ne kawai aka kashe a badar duk wannan dandazon da aka shiga musulunci najashi ba takobi bai sa shi musulunci yana karkashin mulkin shi da daular shi da fawar shi sarkin rum daular shi da karfin shi da komin shi da karfin sojojin shi wanda ba ma lalle ba ma yau ka samu ta ƙasa ma tana da irin ƙarfin sojin ya adadin sojojin da gare su ba ma lalle ba ka ce ma akwai ƙasar da take da adadin yawan sojojin ka gani amma duka ya zama to ga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya shigar da addinin musulunci guraren kuma manya-manyan da suke jagoranta guraren suka rassina suka yarda cewa musulunci shine addinin Allah kuma suka yarda cewa lalle musulunci sai ya ci su kuma hakan ya faru kaga su sun tsinkaye sun sani kuma sun karanta sun sani sun san musulunci he ya ce ya ce la'in kana kama kulta fasa ya mulku mawudi a ƙarfi ya hata yi inda kamar yadda ka hudun nan ne inda diga digan nan ma'ana fadin mulkin nan nawa sai ta zama ƙarƙashin daular shi duka tsakanin haɗin magana da abin duka shekara na kaga 'yan shekaru ne ba wani adadin shekaru ba ne masu yawa aka samu to kakka yi mamaki da rayuwarmu da komi wancan kasashen duka ga an waye gari sun zama daular musulunci wata ana zuwa ziyara ana wa'azi na kasa da kasa duka a wannan gurare duk abu ne mai sauki ma zalika lafiya aziz abu ne mai sauki Allah subhanahu wataala ya canza kuma in dai mutum yana rayu ai ba wanda ake huda ma tsammani shi yasa ma kaga a musulunci ya aka hana ko kafiri ne kamar la'anul muayyan saboda ai zai iya yiwa ya waye gari ya musulunta ba sani yanzu duk waɗannan shugabannin na kasashen kafirai kakka mu yi mamakin za a waye gari wata ƙasa cewa sun musulunta an kai na jashi ya san addinin wancan jagora ne a cikin addinin kuma lokacin addinin ma ake tukon gaskiya da gaskiya ba ma irin na yanzu bana wanda su kansu ma sun san shegantaka ce suke su kansu yanzu kaga sun san kau ba addini bane ba su kansu kirasocin da suke yanzu sun san ba addini bane addini ya zama hito kawai da kiɗi da raye-raye da shaye-shaye ka gani kaga ai sun san ba addini bane addini ai da ba amma nan shaye-shaye da wannan kawai abu ne na wanda da shi yasa zaka ga duk wanda ya kangare ma ya lalace ke sai shaye-shaye shi kawai sai fi irin wannan tsarin suka kulla wannan abin amma cikin iko Allah subhanahu wataala kaga Allah subhanahu wataala da ya kawo karshen abin nasu musulunci ya zama shine ne babu qaulin Allah ta'ala ja'ala Allahu al-ka'batal baytal harama qiyaman lin-nas wa sha'al haram baban da zai mana bayani akan fari Allah subhanahu wataala ja'ala Allahu al-Ka'batal Baitul Haram Allah subhanahu wataala ya sanya Ka'aba Baitul Haram dakin Allah subhanahu wataala mai alhurma qiyamal linnas shine tsayuwa da tabbatuwar al'amarin mutane qiyamal linnas abinda zai tabbatar da lamarin mutane da kuma addinin su matkar ana zuwa aikin haji matkar ana zuwa aikin haji to al'amarin musulmi ba zai gushe ba yana tsaye dodar matkar ana haji kaga hajjin nan duk lokacin da kawai gari ka ana yin haji ka gode ma Allah har yanzu da akwai alkhairi saboda ja'ala Allahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas matkar akwai Ka'aba to ka tabbata akwai alkhairi ka samu nutsuwa ana zuwa haji akwai alkhairi ka gani shi yasa wani alkhairi ya kai a kullum a kullum aka waye gari adadin musulmi da suke shiga musulunci suna da yawa wannan ko wanda dukkan ana kashewa dama kwanakan su ne suka kare kuma duk wanda aka kashe dan addinin shi yayi mutuwa ta shahada shi a wajen musulmi mutuwa don addini ba kaskanci ba ce ɗaukaka ce kuma ita ce ma kowane musulmi yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ko dan uwanka ya sa kaya ai kaga ce mushi kake ilbas jarida wa ishami da mutu shahida kaga ai bai ce a kamun fatan kenan yin mutuwa kaza kaza kaga ai bai ce go amma nan sa sai ce man sa'ala Allah shahadatan ballagahu Allah manzila shuhada in mata ala firashi wanda ya roƙi Allah shahada sadiqan min qalbihi a zuciyar shi da gaske Allah zai kai shi daraja shahidai ko da shi hudunka ka mutu ko da ɗakinka ka mutu to kaga duk wanda ake kashewa aka wani in rauni aka ma mutum shi ma wannan raunin kabbara ne to amma adadin da yake shiga musulunci ha kaga dandazon yana da yawa sannan dama ba sharɗi ba ne ba musulmi ya zama masumi amma dai ka san musulmin da ya kowa zama kangarare in ka tara kahuran duniya gaba ɗaya ka haɗa su yayi su daraja ƙarshen lalataccen musulmi karshe wanda shine dai karshen duka duka can wajen zaman kangarare to duka tara kafiran duniya gabaki ɗayansu duk yanzu ga ajiye su a skeli da ya su shi za a waye gari da kawai lokacin da zai fita daga wuta in ya shige ta ma su kuma waɗannan hau babu su babu wuta ka gani yuriduna ya kurju minan nari wa mahun bi kharijina minan nari can wa mahun bi kharijina minan nari kullama aradu an ya kharuju min u'idu fiha ka gani sau da haka haka za su yi ta ɗanɗanan wannan ukuba inda azaba Allah kare mu babu ranar da za a ce mata zo ƙarshe an abi hurairar ta radiya kenan jalan na'ul ka'aba ta baitul haram Allah ya sanya ka'aba daki Allah mai alhurma qiyamar linnas shine daidaito da kuma tsayuwa na addinin mutane da kuma al'amuran al'umma ta musulmi matakar ka'aba tana tsaye to al'amarin al'umma ta musulmi yana tsaye za a taru a tattaru shekara ta ko'ina ya tina min kulle fajjin almi tare da bambance-bambancen launinnuka da wannan duka a sa tufafi iri ɗaya ana furta kalma kala ɗaya ana aiki iri ɗaya to haka duk lokacin da ka ga wani al'amari yana tabbace ana bi hurairar ta radiyallahu anhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala yukhadibul ka'aba zu sawiqataini min al-habasha abu hurairah la qare da gare shi yace manzo sa sai yace yukharribul ka'aba zai rugurguza ka'aba zu sawiqataini ma'abucin siraran makangamai guda biyu min al-habasha kuma mutumin zai fito ne daga yankin habasha wani mutum wanda yake da siraran kwabrika kwabrin shi siriri ne don raunin shi sannan ya tankwara ma kwabrin nashi ya tankwara ya yi gwami shi ne zai ɗauki wata rundina bayan an ma wani kangarare mu baya an ma wani fanɗarare mu baya kawai shi wannan sai ɗauki rundina ya tattara kawai sai yi shi a lokacin shi zai kama fara giggifewa su masu kama to dama allah ya sa kiyaman linnansu kaba ita ce tsayuwa al'amuran mutane to yanzu babu ita kaga shikenan kuma duk lokacin da aka rusa ta kuma al'amari gaba ɗaya ya rushe kamar tabbatuwar ta tsayuwar ta tsayuwar addinin al'umma da kuma al'umma rushewar ta rushewa kuma addinin din shikenan daga nan kuma sai tashin duniya daga nan sai tashin duniya Allah kare mu wannan malamai suka ce baya korewa abinda Allah subhanahu wataala ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim shin ba su gane mu ne muka sanya makka ta zamanto haraman aminan gurin ba kariya sannan aminan guri wanda yake na aminci wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim mutanen da suke gefan su duk ana kai musu farmaki ba su ga mu ne muka sanya ta zama haraman abar ba tsaro da kuma kariya malamai suka ce amin wannan amin ne wanda yake ila qaribus sa'a har zuwa kusa da tashi al-qiyama rushewar ta kuma shi kuma alama ce kenan mi tashin duniya kenan alama ce ta al'amari ya zo karshe shine zai fara hannun nan zu sawi qatain hafiz ibn hajar yace innahu yaqaw haythu la yabqa fil ardi ahadun yaqulu allah allah hakan ho zai faru ne kakka dauka ana sallace ana kaza a da zai za a bashi dama akan rusa ta sai an waye gari a ban kasa babu mai ce allah kamar yadda ya zo cikin musulun cewa la taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah kiyama ba za ta tsaye ba har sai a bayan ƙasa ba mai kama sunan Allah ba za ta tsaye ba kiyama hai akan lukka abun lukka lalatacce dan lalatacce shi dama bai shi ba Allah a bakin baban shi kamar batun Allah ma tun daga uwayen shi tun daga kakannin shi baban shi ma bai san Allah ba kale ka musifa rashin barabin nan baban shi ma bai san Allah duk inda kaga an ware aihuwar wanda bai san ba Allah yana aihuwa iya yanzu shi uban bai san Allah ba tunda shi dan bai san ba Allah a bakin baban shi inda baban shi ya san Allah da ya gaya ne to shi baban bai san Allah ba balle ya hudi ma dan daga kakan shi ne abin batun Allah daga kakan shi to ina alheri tare da waɗannan wani hajji za su je su su da ma babu zance hajji babu sallah to wanda bai ma bai ce Allah ina ga hajji da za a ce labbaika Allahumma labbaika wannan ai dogon karatu ne ka gani dogon karatu ne to irin kawai nan tambadaddin ne alkiyama za ta tsaye amma ka ka ɗauka waya kan bayan allah ne masu ibada masu abin a duk waɗannan Allah zai turo iska duk mumine gaba ɗaya Allah ɗauke su wannan wulakancin da kasdanci masu imani ba za su ganshi ba ka gani abinda za ka ga wataran nasu su kara wa mawan su kara inda zalzala ta sati shehun azim yau mata rauna ta zan kullum murdiatan amma arda wata zau kullu za ta hamlin hamla wataran nasu su kara wa mawan su kara walakin azabu la shari to kai abinda za ka ga mutum yana su yana maye da ɗa da uwa da mata da kaza kaga akwai kumeta akwai wulaƙanta Allah bai wulaƙanta da bayan shi mumine kafin nan gurin Allah ke ɗauke rayukan mumine sai a bar su waɗannan tambaɗaɗɗin wanda dama sun jima da suka ƙaurace ma ƙur'ani wannan alherin da kake ga sai mu gode ma Allah ga ƙur'ani cikin mu ga ambata Allah cikin mu ga kaza ga wallahi mu gode ma Allah ga ƙur'ani ga sunna ka ɗau ƙur'ani ka karanta iya san ranka a sallah a kaza a kullun so nawa kake jin ƙur'ani ko ba ka ɗauka ka karanta su nau kake shi ka karanta sunna ka bibi kaza akwai alkhairin da ya kai wannan kaga babu alkhairin da ya kai wannan to a waye gari a tashi za a waye gari qur'anin ma gaba ɗaya an watsar da shi masu karanta sai tun ana sai dai a karanta a wasu tararraki a nemi albarka wance sa mai sabka dubu wance shi wa bai iya karanta ba bai iya karanta qur'anin bai san ba komai cikin qur'anin sai ce a sabke mun qur'ani kaza a karanta mun qur'ani a mun kaza bai kai wani ma shi bai ba imani da qur'ani kamar yanzu bukaga suna ma kiristoci sabka wallahi suna ma kiristoci roƙo Allah musu rubutu a musu abin da duka gaskiya su haka ne a haka ne da haka suke tai su musu rubutu su musu abin nan duka su musu sabkoki ka gani wallahi su musu sabkoki su yi wannan kinsa haka suke tabu su to kaga kenan kafiri ma da bai rama kaka ya wakin balle musulmi to shi musulmin da za shi ma da bai rama kawai shi bai wayar raba a yi aiki da ƙur'ani shi yanzu ya yarda duk duniya kowane ƙazami ya kawo doka shi a yi aiki da ita kowane jahili ya zamna ya kawo doka a tsara ta a tahi akan wannan dokar abinda ta ce kuma kimanta ta wasu tambaɗaɗɗun nasaru can su zamna su tsara tsarinsu su ce kawai ya kamata me yasa za a ce kawai eh mace ce namiji zai armu mace kawai a ba kowa ma dama in mace take son ta armu mace in kaza za ta yi kawai ba su zama kuma kawai sai a kawo ya kaga kuma kasashen musulmi kuma su ma su ce gaskiya haka ne saboda me yasa mutanen kuɗi gare su za su ba mu bashi za su ba mu kaza ka gani su kuma wancan kazaman su suka tara su kuma kawai dama gurin su kawai a ɓaci wa dole ta furuna kama kafaru fa ta kunu na sawa ba wata riba ba ce kawai riban kawai irin saban da suke kuyi saban kawai a zama ɗaya ka gani kawai a zama ɗaya shige to yanzu duk wannan ha in suka kawo abinsu wanda ya zo ke yaɗa wannan abin shi ba a kama shi a ce shi wannan gurɓatacce ne ya kawo wani tsari ka gare abin da ya goma sabaka kun biya min adimin al'alamina kuma shi abin nashi zai iya fusatar da Allah bala'i ya zo ga baki ɗaya yanzu duk shi wannan nashi ba laifi ba wanda zai ce a yi shari'a musulunci shi ne za a ce a kulla mai shiri abinda ba shi bai da alaka da abin sai a ce shi ɗan ta'adai shi bai da alaka da abin ma hasali ma inda za a gamu da malamin da yake kira zuwa ga sunna da wani wanda yake shahili daban wanda bai da alaka ina tabbatar wa ɗan ta'adda malamin wannan na sunna zai kashe ka inda ma za a gamu da kirista da kuma wani mutum da gemu ina tabbatar ma wannan kirista ba za a kashe shi ba mai gemun nan za su kashe sau da ya kutulu na ahalar islam wai da una ahalar shirk ya kutulu na ahalar islam wai da una ahalar shirk gwadda ma in kana da wata dubara kar za ka yi ma in ku haɗu da irin wannan kama musu dubara da in sun gane ma kai ba musulmi ba ne ba sun kashe ka ba in ma sun gane kai haka wani daga cikin tabi'ai sun zo za su fice sai suka biyo ta kwamfanyar khawarijawa sai ce ɗauki ga khawarijawa yanzu in muka je wa kashe mu zansu sai ce to amma za mu yi dabara in mun je in sun tambaya daga ina kuke ko suwaye sai mu ce minal mushriki na ya ce kaga muna nufin mushrika a halin tahiya ya ce sai mu faɗi musu wannan sau da haka ana zawa sai ce sai suka ce a to masha Allah marhaba bi wasiyatin la ina hadu min al-shirki nastajaraka fajir wa tasu ma kalamu wa ma'amala aka ba su masauki yace suke ba mu abinci ana karanta mana Qur'ani safiya da murice suka sa wani ana muka ida sai da suka kai mu inda muka ce nan muke so sannan suka bar mu muka wuce to kaga su haka ne to yanzu wanda yake kira zuwa ga wannan sai a ce shi iya so ne ya yaɗa ta'addanci alhali kuma ai ina za shari'a musulunci ina alaƙatar ta'addanci ita ta hana ta'addanci shari'a musulunci ta ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna ma wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ard shari'a musulunci wa abinda ta ce a ma dan ta'adda saboda bai raga ma mace ba bai raga ma yara ba bai raga ma kaza ba su kuma kafirai da yake yan ta'addan mutanen su ne sai suka samar da tsari a tara su a guri daya a dinga wai wanke musu kwalluwa ana ba su abinci mai daɗi ana musu albashi ana musu hudubobi ana musu jawabi kuma ida kowa wadda sana'ar da yake so a ba shi kudin shi ya shiga shirge shi kuma cikin al'umma wanda ya kashe ma diya da wannan duka su wannan kawai su yi haƙuri shi kenan a ta yi kaga shi a tsarin kafirai to kuma ka dawo shari'a musulunci nan wai a ƙasashen duniya yanzu ba inda ba a yin ta ne ai ga mamlaka da kuma masu tunanin cewa shari'a musulunci tana kawo cigaba cikas ƙaryar dai amurka mamlakatul arbiyatul saudiya ƙaryar dai amurka kaga tattalin arziki da mamlakatul arbiyatul saudiya da kuma wannan yankin na khalish go to qur'anin nan dai wanda in kace ayi shari'a za a kulla maka shiri in kaje kotun su ba constitution bane ba qur'anin da shi ne in sata kai hannun wannan shi ake yankewa saboda a kare tattalin arzikin kasa in mutum ya sihiri mai sihiri dan ta'adda ne dan ta'adda ne saboda yana kashewa yana raba yana yaɗa barna haddasa yana darbatan bisai dan ta'addan an kama shi za a leka a gani wani aikin yayi yana kashewa to ga yanda za mu shi dukiya ke kwata ya zama dan fashin daji barazana hanya ga yanda za mu shi kaza yake ga yanda qur'ani da sunna ne za dauko aisha ka gani kuma ba lazan bane ka dauki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi sai rayuwar duniya duka mutane nawa ne aka mahaddi waɗanda aka zartan ma da rajan mu duka mutane nawa ka gani ka ce al-ghamidiyya go ma'iz juhaniya ita ce ghamidiyya go to to aka ce wanda dai aka mara jam wanda aka mara jam yanzu in aka ce wanda ya kashe za ka ce dan lawai zai zo kashe in dai kana son rayuwarka za ka zo ka kashe mutum sai ai shekara da shekaru ba za ka ga wanda zai kisan kai kuma inda kuskure ne aka yi kisan na ai ba cewa ba ka dole kashe zai ko me amfanin wanda ya kashe in shi kawai sai zamna yana yawo a bayan kasa shi ko awa ka gani to don to ƙarshen da shari'ar musulunci hukumci mai tsanani na ƙarshe a ciki hukumcin kisa shi ne ƙarshen hukumci mai tsanani hukumcin kisa to don allah a kullum kawai gari adadin mutum nawa ake kashewa kuma akan zalunci duk wanda zai ce ma da yana ƙin shari'ar musulunci ne kawai abin da zai ce kaza ne ka gani to wai a ɗau ƙur'anin ma a gwada a yi shari'ar musulunci ma a gwada ko shekara hudu ce ma ko biyar a gwada ka gani a gwada mana ka gani iman tun da an juma ana irin waɗancan tsararruka sai a gwada wannan ma kuma in ana yi wa ba wai don kaje ka karanci tattalin arziki ba za a maida ka gehe a kawo wani gardi ko kana gubernar ka ɗauka hudda ka zai a'a ka yi zaman ka a gubernar ɗinka kawai abin da za ka yi ka tambaya ga tsarin da za a baka shine wa tsarin kan ka ɗauka wai dole cire ya za a ɗauko alarammomi da anan na ɗansu ko ina can mayar balle ya ce san abin da ba wannan bane ba ko kuma ka je ka karanci iktisar ɗinka kenan takarraka ta zama aikin banza a'a ana buƙatar ka ka zamna bancin ce za ma gyaran huska ka a maida ka zama musulunci shi kenan ka ci gaba da aikinka tunda kai ka je ka karanci lissafin da tsarin ka ga ilimi ne ka je ka yi shi ka kwashe shekaru ilimin ka ta yi a banza to shi ne wa tsarin shari'ar musulunci to wasu ba su gane ba ne ya dinga mata wata fahimta su kuma kafare da suka san shari'ar musuluncin walakun fil qisas hayatun sai suke samu wasu bargurbi da dolaye a cikin mu sai su kulla musu abubuwa su ringa ba su kudade da abin nan su ba su wani tunani ku je ku ce musulunci kuke son ku kafa ku je ku yi kaza kawai shine wai sai ta sai a ce to kun gani shari'a da kuke so a irin ta nan Allah kare mu da ya zama ba aiki da Qur'ani ba haji sai Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga wancan shi wancan matsiyacin sai ya zo ya rusa babu cin karo aka ce da Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya shi aminci kenan aka ce zuwa wannan lokaci kin ne shi yasa kaga a baya an samu iri-irin kuma wanda suka kai ma Kaaba farmaki amma duk daga cikin musulmi ne wannan ya faru yaki na kenan gazo ahli Sham a zamanin yazid ibn muawiya bayan shi kai an samu ma karamita wanda suka zo suka kafar maki suka rurrusa suka karkashe adadin alhazai masu ɗumbin yawa suka cire hajar al-aswad suka tahi da shi garinsu shi jagoransu abu tahir al-karamiti ya dinga daga mahajar al-aswad in yana aina tsayar al-ababil aina al-hijaratu min sijil aina kaza kayan da suka shekara 25 kuma Allah subhanahu wataala ya maido da abin Allah ya maido da al'amurra duka amma duka kaga wannan a hannun al'umma ta musulmi ne wannan hadisi yana nuna mana tsayuwar al'amuran mutane da kuma rayuwarsu lalle ka'aba ita ce in aka ce babu ita ta kau to kuma al'amari duk zai zama to ya baci Allah kare ana shata ana shata radiyallahu ta'ala anha shi yasa annabi sallallahu ya akwai yanda za su kai farmakin karo na farko ba za su ce nasara ba na biyu ne a hannun zu sauyukatain ya gazo ya shirin ka'aba fa idza kanu bi bayda yakhsifu Allah bi awwalihim wa akhirihim thumma yubasuna alaniyati wa sai sun zo balbare balbaji kau gaba ɗaya horgonsa da ƙarshe duk sai a ruguza sai a rusa su saboda lokacin da kwai sauran mumini shi yasa ka sunan da yakhsibullahu bi awwalihim wa akhirihim ya Allah zai jisbe farkon su da karshe sai ce yakhsibullahu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'athuna alaniyatihim za a kisbe farko da karshe sai kuma kowa a tashe shi alaniyatihim saboda wani ba rusan bai shi to kaga kenan lokacin da ahlul iman amma bayan tahiya ta tahi to lokacin kuma babu sai Allah subhanahu wataala ba da iko akan su waɗancan din waɗanda suke kenan wanda yake wancan gurɓataccen wannan yana nuna mana kuma sharrin da kafare suke ƙoƙarin kullawa a kowane lokaci da kuma hatsarin kenan koyi da waɗanda suke malalata sau da shi wannan wanda zai zo yana da siffa ta murɗaɗɗen gashi yana da gashi wanda yake ya duddun kulik yana abin da haka na ana shirka radiyallahu ana ƙarar كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصومه فليصومه من شاء يتركه فليتركه عائشة تتي كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كابن برلت رمضان فرق لما ريسنا عظمت عاشوراء وكانوا يوما تستر فيه الكعبة رانا عاشوراء سبدا رانا تشمي جرمه banu isra'ila suna girmama ta su ma Allah ya tseratar da annabi banu isra'ila daga fir'aun su ma sai zama ƙureshawa a rana ake sama ka'aba labule kaga wannan ya nuna tun wancan lokacin ma suna kimanta ka'aba to ina ga kuma bayan zuwa musulunci shi yasa dan Allah ka kalli irin makudan kudaden da mamlaka take salwantarwa bangaren abin da ya shahi harami menene sa saboda sanin cewa shine qiyamul linnas shine qiyamul linnas daula din nan fa tana da wani bashi akan mu duk yanda zamu zage su fa wutsira kuma ta yi nisa da kasa duk yanda zamu zage su kaji shi'a suna yada propaganda da gulatu sufiya wutsira kuma ta yi nisa da kasa kai a garin ku famfan makwantai ma sai an biya mushi kuɗi in ba biya ba cire shi wutan masallaci sai an biya mata kudi wutan makaranta sai an biya mata kudi misali don allah kayi lissahi da wancan ka ɗauki makudan kudaden da kawai ka tambaya ka ce nawa ake zubawa ɓangaren wannan abin da ya shayi mamlaka ɓangaren kula da shi'un turaren kaɗai turaren kaɗai da kudin turare kaɗai ka shiya yake kudin turare kaɗai wallahi kudin turaren kawai da ake turarewa to ka gani kudi ne ba kaɗan ba banda ma'aikata da masu kaza da masu duk waɗannan abubuwan gabaki ɗaya da ake zubawa ba zuba ba ne ba ake yi a ɗebo wani abu na wannan ba wannan ba ne ba banda kuma ɓangaren abin da ya sha hidima na addinin musulunci wannan ya sa ma shugabansu ya sha bamban da sura shi ba babu wani ƙarar kawai khadimin haramai ne ba wai wani kama kama ba ne shugaban waye kaza kaza kaza jalar da khadimul haramai ne sharifai mai hidima na masallatai guda akwai da Allah wani koyi-koyen addini ai ba wani koyi-koyen addini kuma dole ya zama masumi an ce dole ya zama masumi kai baka sabu ai ba ce ba shugaba ya zama masumi amma ka dai musulmi ne ko to hasana shi kake gani sai ya tashi ma tun tsaye kautan baka ganta ba amma duk shi a ne sai ka gasa an yi wane ne an gayyato mawaka an gayyato maraya daga garin kuno suke tashi su je can su yi rawar da waka wani takarar zai ke biya ya je shi don ya sata wani takarar zai ke biya ya tahi da kwaya don ya saida wani ya je shi don ya yada kafirci to ba gwadda ba ma wanda zai gayyato mawaƙiya so miliyan da wanda zai je na tsubba a can kai da za ka ji kana kahurci a garin tauhidi ai wanda ya gayyaci duk wata mawaƙiya ma ta duniya gayyaci ta ta je ta yi rawa da waka ai ta fi wannan wannan ɗin wanda zai je shi yana tsubba a maka wanda ma ina je ko a mashirka yau tsarin makuri an ci kujera ana iya ana iya haka insha Allah khairan ta yi kokari a shekara da shekaru sau da haka kenan kabla an yi fara wa kana yawma tustar fi al-kaaba falama furida ramadan qala arzu man sha an yasumu falyasum wanda yake sai azumta ko ya azumta wa man sha an yaturka hu falyatruku me san kuma ya bari ya bari to wannan shine bambancin tsakaninmu da wadanci saboda haka yana da kyau duk ni'ima mutun ya gode mata ka dauki yanzu qur'anin nan kawai bugun wannan na al-malik fahad ka tsaya dan Allah ka kalli wannan kai ka san in kasuwa ce za a bada kai a duniya ma ba dan kasuwa ma dama bai yin wannan dan kasuwa ma bai isa ne saboda ba ma sai da ba za ka yi amma haka ake ɗauka wannan abin a bada mu wani lokacin ma an bada ma ba sai da ba ma ake ka gani to ana bi sa'id radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam hujjanna albayt wa la yutamaranna ba'da khuruji ajuj wa majuj la hujjanna albayt lalle wallahi la hujjanna albayt za a je a nufaci daki Allah wa la yutamaranna za a yi umara ba da huruji a jujo majuji bayan ma bayyana ya jujo majuji bayan an rusa ka a bakin wancan zo sauyi katain ya rusa to kuma gurin alama kin gurin ko da bayan ya ajujo majuji sun tai ko mutane za su yi suna kirdadan suna kirdadan gurin ana kirdadan gurin na garin kenan ka fa dauki ai tunda bayan zuwan ya jujo majuji a lokacin da za su zo ai annabi isa alayhi salam yana tare da muminai kaga rusa ka'aba za ta zo bayan mi kenan wancan na abin nan masha Allah jazakumullahu khairan kenan bayan ya jujuwa majud sun tafi a lokacin kafin zuwan ya jujuwa majud sun tafi wancan ya rusa ka'aba ne bayan ya jujuwa majud sun zo an hallaka su to wancan sauran mu'minai za su je su yi haji amma ina za su yi alama din yanzu babu ka'aba din sai alamar sa a kirdada sai alamar za su kirdada daga nan kuma daga baya sai Allah turo iska ta ɗauke ran masu imani babu ma ja fi zikiri hajar al'aswad muna da lokaci to insha Allah sai mu sai an wuri na to babu hadamil ka'aba ba babu hadamil ka'aba an ibn abbas radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni bi aswada afa haja yaqlaquha hajaran hajaran daga ibn abbas Allah karin ra gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annabi yace kamar a ido na gashi na ina ganin shi aswada yace bakar fata afa haja wanda yake da tankwara na kawawa shine wancan zo sauyi katain ya qala'uha hajaran gwami ba ya qarawa hajaran haja ya qala'uha hajaran hajaran zai dinga ballewa dutsi bayan dutsi dutsi bayan dutsi haka dutsi bayan dutsi kaga wannan manzala sallam yana ba da labarin abinda zai faru a gaba shi yasa ake bukatar wannan da kake gani ima cewa karamin ni'ima ba kana da hali kaje ka mora istamta'u bi hadha albayt kuma ruwan nan daki din abul ali ya ce istakthiru min at-tawaf bi hadha albayt yace ku yawaita zagaye wannan daki kabla an yuhala bainakum wa bainakum kafin a shiga tsakanin ku da shi yace ka anni bi rajulin min al-habasha asla wani mai sanko asmaq asmak wanda yake da gwami humshi saƙai ne mai siririn ƙwabrare ƙa'idun alaihi ma huye todam yana sama ana rusawa shi zai fara sauran wani allah sauran yan bin bayan nashi suna shayi to shi ya fara shi ne izin ba a sa ashka haƙi shi ne ashkal ƙawon kawai shi kenan sai su bi shi dai sai su bi shi dai to kaga wannan yana nuna irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake daukewa abin da yake nagari a duk lokacin da zai zamanto na banza sun yawa duk lokacin da na banza za su zamanto sun yawa hadithi na huzaifa yake cewa wa kharabu makka min al-habasha yace rushewar makka daga habasha ne alayyadi habashi a hannun wani mutumin habasha afa hajjus saqaini wanda yake da gwame na kwabrina azraqul ainaini yana da jajayen idanu wanda yake afdasul an yana da tankwarewa hanci kabirul batan yana da babban ciki ma'abu ashabu iya tare da wasu mutanen shi yan kuduna hajaran hajaran za su dinga ballewa dutse bayan dutse waye tanawaluna hatta yarmu bihal ka'aba za su dinga wani har sai sun jefa can zuwa gefe to haka kenan sifofi na shi wancan sifofi ne waɗanda suke na muni sifofi ne waɗanda suke kenan na da aka siffanta shi da su kenan sifofi na rashin mutuntawa da kuma girmamawa wannan malamai suka ce zai faru a zamanin annabi isa alaihissalam ko kuma bayan zamanin annabi isa alaihissalam sai zamanto annabi isa alaihissalam lokacin da zai bayyana kenan abin tuntuni ya faru ko kuma a lokacin da annabi isa alaihissalam zai bayyana zai je aikin hashi amma ana wannan yanayin halikin sai kuma su waɗancan su je su su aikata abin da suka aikata imam al-qurtubi yace wannan zai faru ba da rafa'il qur'ani min as-sudur wal masahif bayan an dauke qur'ani daga kirarsa da kuma daga da takardu da takardu inna allaha la yaqbidu al-ilma intizan yantazu min sudur al-ulama allah bai dauki ilimi kawai a jimke shi daga kirajen malamai lakin inna ma yaqbiduhu bi qabd al-ulama zai dauke da daukewa malamai duk wanda ya san qur'ani yake kimanta qur'ani sai a waye gari yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu jibi wannan ya mutu ana haka ana haka sai a waye gari kenan duk an dauke su to yanzu inda an dauke makarantar nashi bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladina utul ilm to an bar takardar masu wanda aka bar ba su san shi ba kaga aikin banza shin ka ba shi ma a takardar bai san ba kaga tozarta qur'anin zai saboda ba zai gane ba ba zai iya bambanta tsakanin qur'ani da jarida ba to kuma kawai an bude sai a waye gari da an bude kuma kawai fallon takarda ne za a gani ba komi daga alluna daga wannan duk sai zama an dauke qur'ani to daga nan kuma kaga babu alkhairi a cikin al'umma alkhairi ya zama to kenan ya tafi wannan kenan yana nuna mana alkhairin da yake tare da tabbatuwar ka'aba da kuma cewa Allah subhanahu wataala sanya ta qiyamal linnas sannan abal girmamawa ce tun zamanin jahiliya musulunci kuma ya zo ya kara mata ɗaukaka da girma aka kawar da dukkanin wani shirka daga cikin ka'aba har yau kuma ya zama tauhidi ne allah subhanahu wataala tabbatar da tauhidi har yau wannan tauhidi a kan shi ake ka gani shi yake gudanar da al'amuran duka shi yasa allah tabbatar da tsayuwar abin sannan kuma kenan tabbatuwarta da tsayuwarta tabbatuwa ce ta bin ragowar al'umma da kuma duniya duka rasa ta kuma rasa duniya ce duk gabaki daya saboda ita ce gurin da da an balle to kuma kawai kamar duniya ce gabaki daya ka nemi bambarewa duka Allah subhanahu wataala ya kare mu ya tsare mu daga dukkanin fitintunu ya kare imanin mu ya tabbatar da mu akan tafarki wanda yake nagari ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala wa idza arata fitnata qamin wa tawaffana ghayra maftunin Allah subhanahu wataala kara ma sakin shi da kuka da kuma sharaf ya rabbal alamin wanda suke hidima ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su ya ƙara musu wadata da ƙarfin tsayuwa akan hidimta ma ɗakin Allah mai alhurma da kuma hidimta ma alhazai da kuma ba da tsaro da kariya ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala kusakuransu kuma ubangi subhanahu wata'ala ya yafe musu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su akai ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya bada kariya dakin shi da ma dukkanin gurare gurare masu alhurma da suke hannun makiya addinin Allah irin su Baitul Maqdis Allah yantar da su irin yadda Allah subhanahu wataala yantar da Ka'aba Allah subhanahu wataala yantar da su ya dawo da su hannun al'umma ta musulmi ya rabbal alamin ya zamanto ana kai komo ana ziyarta ana salloli ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا wala da yana jinka yana jinka in magana ka zaro eh eh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam